الرحمن الرحيم وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وإن رواية يعرضوا ويقولوا سير مستمر su kafiran makka da kuka nemi a nuna musu mujiza a keta musu wata gashi maimakon su musulunta sai suka ce ba za su yadda ba sai sun bari gobe in matafiya sun zo sun tambaye su tukuna wahi gari da matafiya suka zo aka tambaye su suka ce su ma dai sun gani jiya sun ga abin mamaki jiya wata ya ke tu gida biyu to sai suka ce sihiri ne na manzon Allah ce sihirun su hira bil qarib wal ba'id sihiri ne wanda aka mutanen kusa suka gani har mutanen nesa ma suka gani wani rawa su yi urdu sai su kauda kai in sun ga abin mamaki na mu'jiza yuridu sai su kauda kai wa yaqulu sai su ce sihirun siri ne mustamirrun wanda yake ci gaba daga wannan sai wannan daga wannan sai wannan wa kazzabu wattaba'u ahwa'ahum wa kullu amrin mustaqir wa kazzabu wattaba'u ahwa'ahum wa kullu amrin mustaqir wa kazzabu sun karyata manzancin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da mu'jizarsa duka wattaba'u sun bi ahwa'ahum ba su da wata hujjar da suka dogara da ita banda son zuciya wattaba wasu mi ahwa'ahum soye-soye zuciyarsu wa kullu amrin kowane al'amari ko mustaqirrun yana zaune gaskiya tana zaune a inda take koda sun karyata ta
ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حقيقة labarai na mutan da yadda aka yi da kafuransu wannan labaran sun zo musu abin da yake akwai abin da yake na tsautuwa wanda duk ya ji wannan kafurin annabiwa ne sun karyata an halakar da su kafurin annabiwa sun karyata an halakar da su su kuma suna karyata annabi din wato an musu kowace irin tsawa kenan
حكمة بالغة فما تغني حكمة بالغة فما تغني النذر حكمة بالغة فما تغني النذر wa'annan ayoyi da waɗannan labarai na mutan da an gaya musu kazzabar ƙaunuhin kaza kazzabar adun kaza kazzabar samudu kaza kazzabar ƙaunuhin kaza kowaɗanne an gaya musu ƙaryata annabawansu an halakar da su fa kazzabu fa halaknahum amma duk da haka فكذب وكل أول مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما في مزدجر حكمة بالغة القرآن حكمة wanda ta kai matuƙa amma duk da haka fa tukunin nuzuru wato gargadin masu gargadi duk ba su yi amfani ba amma tuhuni layatu wan nuzuru an qaumin la yu'minuna abubuwan mamaki na ayoyi wanda ake nuna na mu'jiza kuru-kuru da kuma nuna nuna dukkan halitta gaba daya a nuna kudu da arewa gabar da yamma sama da ƙasa ulunzuru ma za fi samawati wal a ce ku dubi sama me a sama ku dubi ƙasa me a ƙasa ku dubi ko ina mana wannan bai ishe ku abun mamaki abun sanin ikon Allah ba amma duk da haka fa ma tukunil ayatu wan nuzuru an qaumin la yu'minuna ayoyi da mu'jizozi da kuma wa'azi da gargadi baya amfanar da mutanen da ba su da imani ba ba ta wani nuzur wato masu gargadi ba su amfane su ba
fatawalla anhum yawma yad'u da'i ila shay'in nukur fatawalla anhum yawma yad'u da'i ila shay'in nukur fatawalla anhum ka rabu da su ya akwai wanda zai kira su zuwa hisba to akwai wata rana akwai wanda zai kira su zuwa to akwai wata rana akwai wanda zai kira su zuwa hisabi da hukuba da shiga wuta ba su da iko su saba masa yawmu yad'u da'i akwai ranar da mai kira zai yi kira ishe irashe in zuwa wani abu nukurin abin ki hisabi hukuba wuta amma ba su da iko su je ba za su je ba خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر خشان ابصارهم يخرجون من الاجداث كأنهم جراد منتشر ranan da bai kira zai kira zuwa ga mummunan abu din nan dole kuma su amsa su bi a guje su je wajensa to wannan ranar fa ya kuccan absaruhum za ga idonsu suna cikin jin tsoro ya kurju min rijda suna fitowa daga cikin kaburbura ka annahum kaman kace su jaradun muntashir kaman fari ne wanda suka warwatsu wani wuri a ce kal farashil mabsusi kaman fari ne a shimfiɗe lokacin da za a fito ranar tashin kiyama kenan مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسر مهديين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسر amma suna masu biyayya masu gudu ila da'i zuwa ga mai wannan kira zuwa shi'in nukurin din nan dolen su yaqulul kafiruna kafirai sai su ce hadha yawmun asir wannan rana ce mawuyaciyar rana alal kafirina ghairu yasir asirun alal kefi na gairu yasir wato rana ce mai wuya a wajen kafin take ba mai sauki ba ce wajen su kafirai a wajen mumune ne take da sauki كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون واستجر
كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر kamun su kafiran makka su karyata ka ya rasulullahi sun karyata annabawa kamun ka zo kazzabat qawlun qawmun nuhin qawmun nuhin mutane annabi nuhu ra duba sun karyata annabi nuhu ya musu wa'azi shekara duba hamsin suka karyata shi qablan qawmun nuhin fa kazzabu suka karyata abdana bawan mu annabi nuhu fa kazzabu abdana wa qalu sai suka ce masa majnunun shi mai hauka ne kamar yadda kafiran maka suke gaya maka su ma mutanen annabi nuhu kafiran sun gaya masa hakar kada mu ya rasulullahi wasdu jira kuma an tsawata masa shi annabi nuhu an tsawata masa ya nuhu qad jadaltana fa aksarta jidarana fatina bima ta'iduna in kunta min as-sadiqina ya nuhu anu laka wattaba'aka al-zalun qala ma bima kana ya isa illa rabbil la in lam tantahi la takunanna min al marjumin in baka bar abun da kake nan za mu jejjefe ka sun masa tsawa sun sun masa abubuwa marasa kyau فدعا ربه أني مغلوب فانتصر da abun ya kai iyaka ya bashi labari ya nuhu wato ba wanda zai sake musulunta an rufe kenan mutanen ba za su sake musulunta ba illa man kadaman fala tafta iz ma kanu yafaluna amma kar hankalin kai tashi akan abin da suke faɗa amma shikenan an kulle tunda suka musuluncin dai an rufe ba za su sake musulunta illa man kadama sai dai wanda suka yi imani aba amma nan gaba wanda zai yi shikenan sai annabi nuhu ya roƙon Allah yace rabbi la tazar ala al-ardi min al-kafirin dayyaran innaka in tazar yudillu ibadaka wala yalidu illa fajiran kaffaran tunda haka ne ba su da amfani ubangiji ka halakar da su karka rage komai gida ɗaya ba su da wani amfani wato ba su da wani amfani ko da ka ba su ba abinda za su haifa sai kafirai yan uwansu ka halakar da su komai gida ɗaya karka rage anni maghlubun fantazir fa da rabbu sai roki Allah ubangijin sai halakar da kafirai anni yace anni ni maghlubun an rijaye ni fantazir sai ka kawo taimako ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر da abun ya gagara ya zama haka sai ubangiji ya ce masa to fasna ilfulka bi ayina wa wahina hatta za ja amra faratan nuru fa yuluk fiya min kulli zawjayn ithnaini ko ko hamil fiya min kulli zawjayn ithnaini na umurce ka kai jirgi kai jirgin ruwa har lokacin da alkawarinmu zai cika sai ka ɗauki mutane a ciki kowane abu kuma ka ɗauki mace da namiji mace da namiji shikenan sai ya zama yasna ulfulka kullum marra alaik marra min qabli sakhiru minhu qala in tasqaru minna fa inna nasqaru minkum kama tasqarun wa sawfa ta'lamuna man yati azabun yukhzi illu alayhi azabun muqim حتى إذا جاءنا وفارت النور قلنا بها بكل زوجين اثنين وهلك إلا من سبق عليه القول ومناما وما آمن معه إلا قليل to daga nan sai ya ta sassakan jirgi ya bar maganan wa'azi sai kafirai suna zuwa suna ce ah mai wa'azi yanzu kuma kafin da aka koma suna yi masa dariya ya an bar wa'azin ne yanzu aka koma kafin ta sassaka sai akwai wani ana ce masa uju wani kato dogo sai ya je ɗauko masa katako a ɗauko masa tumba daga ƙasar ƙasar shab ya kawo masa ya kawo masa nan inda yake din sannan ya kekketa ya sassaka ya yi jirgi to wannan jirgin shine aka ba shi umarni ya ɗauki mutanensa cikinsu wanda suka yi musulunta ko da yake ba su da yawa da sauran abubuwa ya ɗauki maza da mata daga da ya gama shikenan sai ubangiji ce fafata na abuwa ba su sama bi ma'in munhamir da lokaci yayi sai muka buɗe ƙofofin sama bima'in da ruwa munhamirin mai zuba ba tare da gizagizai ba kawai ruwan yake zuba daga sama da yadda suke ce kamar da bakin ƙwarya din nan aka yi ta zuba ruwa aka yi ta zuba ruwa kwana da kwanaki bima'in munhamir fajjarna lar da uyunan وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر fajjarna larda uyunan faltakal ma'u ala amrin qad qudir yadda muka bubbude kofofin sama su ta zubo ruwa sai muka bude kasa ba sai ta kawo ruwa kasa ma ta kawo ruwa faltakal ma'u sai ruwan sama da ruwan kasa suka hadu ala amri akan wani al'amari qad qudira wanda an riga an hukunta shi an gama shi na harakar da kafirai وحملناه على ذات ألواح ودسر وحملناه على ذات ألواح ودسر sai muka ɗauke shi akan jirgi ma'abucin katako wa dusurin wanda aka bubbuga masa ƙusoshi
تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر tajri bi ayunina jazaan liman kana kufir wato wannan jirgi yana tafiya yana gudu bi ayunina a cikin ganin mu da ikon mu da umurnin mu yake gudu jaza'an wannan sakamako ne liman kana kufira wato mun yi wannan sakamakon yi masa sakayya ne mu kafirce masa shi annabi nuhu din mun mun yi masa sakayya ne mu kashi kafiran nan saboda shi wanda aka kafirce masa din nan to da jirgin zai tashi sai annabi ne ce wa qarar kabu fiya bismillah mujriha mursiya inna rabbi la ghafurur rahim wa yatayri bihim fi mawjin kal jibal wa nadihu ibnahu wa qala nuhu ya wa nadi nuhu rabbu fa qala rabbi inna ibni min ahli wa inna wa'adaka al haqq wa anta hakamul hakimin qala ya nuhu innahu laysa min ahli inna wa ghayru salim fala tasalni wa laysa bi ilm inni a'izuka an takuna min jahilin wato ku hau ku hau in za ku ku ce bismillah ai aka yi tawa mutane suka hau dabbobi suka hau tsuntsaye suka hau komai dai wanda Allah ce ya dauki kowanne namiji da mace idan ya ya taba dabba wanda ya taba da hannun dama ta zama namiji wanda ya taba da hannun hagun ta zama ta mata sai ya sa su guda biyu nan saboda iri to da haka aka shiga jirgin aka je da ana tafiya ruwa ya haɗu fa manya wanyan kumfa akwai ɗansa kafiri kan'an sai na ce ya burayi irkan ma'ana wadatukun malike finai ya kai dan dana ka zo ka hau jirgin mun nan in fa baka hau ba za ka halaka tare da kafirai sai ce shi shi zai tafi ya hau duwatsu su tsetar da shi akan shi bai sani ba duwatsun nan ba duwatsu ba ne kumfar ruwa ne sai ya je ya halaka shi kenan da ya halaka ga annabi nuhu ya ce ya Allah ubangiji na ka min alƙawari za ka tsiratar da ni da iyalaina ga ɗana shi ma yana daga cikin iyalaina ya nuhu innahu laysa min alik dan nan naka ba cikin iyalanka kafiri ne kafiri ne to saboda haka ne yake
ولقد تركناها آية فهل من مدكر ولقد تركناها آية فهل من مدكر ولقد حقيقة تركناها mun bar wannan wannan izina wannan abin lura wannan aya ta harkar da kafirin annabi nuhu wato ya zama aya har abada ga kafirin da za su biyo baya adawa in sun zo a gaya musu samuda in sun zo a gaya musu mutanen nabi lulu sun zo a gaya musu mutanen ibrahim in sun zo a gaya musu mun bar wannan abu ya zama aya abin izina wato a san dai karyata manzanni ba kyau kowa ya karyata manzanni za a halakar da shi fa hal min muddakir ina wanda zai wa'azantu wannan ya isa wa'azi a wurin wanda zai wa'azantu ina wanda zai wa'azantu wannan ya isa wa'azi فكيف كان عذابي ونذر fa kai ba kana azabi wa nuzur ya ka gani ya rasulullah ya kaga azaba ta yadda ta sauka da kafirai na cika musu alƙawari na shiga wa annabi na alƙawari ko na cika wa annabi nuhu na alƙawari ya ka gani gargadin da yayi ta yi duk suka yi karba azaba ta ta sauka lokacin yadda yadda ya kamata na cika alƙawari wa annabi na kaga dai yadda ƙarshen masu gargadi in an yi gargadin su yadda yake zama saboda haka mutanen kan su ma su shirya ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر ولقد حقيقة يسرنا القرآن dama mun ce muku hikimatun baligha fama tumunin nuzur alquran nan hikima ce wanda ta kai matuka matukar iyaka to warqad haqiqa yassarna alquran lizikri mun sauwake wannan alqurani naka wanda muka baka ya rasulullah babbar mu'jizarka lizikri don ya zama wa'azi fa hal min muddakir ko akwai wanda zai wa'azantu shi alqur'ani shi kadai ne littafin Allah wanda Allah ya sauwake shi saboda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ubangiji ya ce wa inna asarna bi lisanika litubashshira bil muttaqina wa tunzira bi qamal ludda mun sauwake wannan alqur'ani ta harshen ka ya rasulullahi duk littattafan Allah babu littafin da aka haddace sai qur'ani littafin annabi Musa at-taura mutum hudu ne kadai suka haddace shi annabi Musa ya haddace shi annabi Harun ya haddace shi Yushau ya haddace shi Uzairu ya haddace shi shi yasa ma da yake ya rubuta shi da ka suka ce kai wannan mamaki kam zai zama gashi kuma shekara da shekaru ba a gan shi ba domin da ya mutu shekara ɗari ya mutu daga ba aka tashe shi to da aka tashe shi ne aka rasa littafin attauran sai ya rubuta musu shi da ka suka ce kai wannan lamarin nan nasa kam kila dai dan Allah ne a'udhu billahi kafirci dai kawai Allah ba shi da tsa lam yalid wa lam yulad to saboda haka ba littafin Allah wanda bayin Allah suka haddace sai alqur'ani at-taura ita ce babban littafi bayan qur'ani wanda aka saukarwa annabawa bayan annabi Musa annabawa bani Isra'il da shi suke hukunci amma ba wanda ya haddace sai mutum hudu saboda haka muke cewa duk duniya ba wanda ya haddace bible duk duniya ba fasto kai ba ba paparoman da ya haddace bible saboda haka qur'ani mu'jizar manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam mu kuke gani yaran mu masu shekara bakwai bakwai da aihuwa bakwai da aihuwa yaro ya haddace qur'ani saboda mu'jizar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shekara bakwai duk duniya babu littafi mai shafi ɗari bakwai amma yaro mai shekara bakwai da aihuwa ya haddace shi sai alqur'ani alqur'ani wani irin rubutu za ka tarar ya kai shafi ɗari bakwai wani wuri ya fi haka wani wuri ya kasa haka in mun ɗauka ɗari bakwai ɗin to babu littafi mai shafi ɗari bakwai kowane irin littafi a duniya kowane subject na duniya littafi ne babba shafi ɗari bakwai amma ga yaro mai shekara bakwai ya haddace shi babu littafin a duk duniya sai wannan alƙur'anin da yake hannunmu ashe wannan ya gaskata cewa littafin nan daga Allah yake kamar yadda surar gaba za ta gaya mana ar-rahmanu allama al-qur'ana kala gal insana allamahu bayana abin da yasa ake haddace shi saboda wanda yayi littafin ya aiko da shi shine ya halicci wannan yaron da ya haddace qur'ani hada su ba wuya duk littafin da mutum yake karantawa wanda yayi ka daban wanda yayi littafin daban amma in qur'ani ne wanda ya kawo shi yayi ka hada ku ba wuya saboda haka mu'jiza ce ta annabi sallallahu alaihi wasallama shi yasa muke maimaita kullun dai duk duniya kowa ya san annabi Muhammadu manzo ne daga Allah addininsa gaskiya ne ƙur'aninsa gaskiya ne tunda ya zama gagarau ba wanda yake iya da ɗari hudu da ashirin ya fi shekara dubu da ɗari hudu da ashirin in ka ɗauko shekara sha uku ka haɗa da dubu da ɗari hudu da ashirin da shida sai ka samu shekarun sun yi yawa amma har yanzu nan gashi sabo fil kullun yaran musu ne suna haddace shi kullun yaran musu ne suna haddace shi kuma kullum kowane gari kaje ana ɗabbawa ana miƙa wa duniya ana ana ɗabba shi ana miƙa wa duniya ba a taɓa yin taron za a gyara shi ba ba inda aka taɓa kiran taron ya kamata a gyara ƙur'ani shekaru sun yi yawa babu ƙur'anin nan daga Allah yake gaskiya ne duk magana da ta saba masa ta zama ƙarya kamar yadda muke ji cewa wai za a yi wasu dokoki cewa ah, za a canja za a yi wasu dokoki na ki- na kiyaye haƙƙin mata da haƙƙin yara yara ba za a ladabtar da su ba kuma mata in sun yi ƙaran an ba su rabin gadon namiji su yi ƙara a kotu a yi musu hukunci kuma ba za a aurar da ita ba sai ta kai shekara goma sha takwas duk waɗannan dokoki ne wanda suka saba wa musulunci suka saba wa alƙur'ani to in an kawo wannan dokokin muna kiran 'yan majalisa musulmi kar kowa ya sa hannu duk wanda ya sa hannu yace ya yarda ya zama kafiri ya soke alkur'ani da shari'ar musulunci kenan ya zama kafiri kuma zai aza- zai shiga azaba tare da kafirai yan uwansa har abada kuma ko an yi dokoki mu ba za mu yarda da su ba in an mi an yi shi a miƙa wanda ba musulmi ba mu kan muna da dokokinmu wanda ba a canjawa dokokin wanda ya sama da ƙasa ya yi duniya ya yi lahira yayi kowa da kowa akan waɗannan dokokin za mu zauna idan an ce dole sai mun karɓa to Allah Allah za mu roƙa da wannan alƙur'anin ya yi mana yadda za mu zauna lafiya kuma Allah zai yi Ka- yarinya kamar yadda na faɗa kwanan ba abubakar ya aure da yarsa tana da shekara shida annabi ya auri yarinya mai shekara shida amaryarsa ta tare tana da shekara tara abubakar ya ɗauki amarya daga gidansa yarsa tana da shekara tara ta tare gidan annabi to wane ne kuma zai zo cewa dole ƴaƴanmu sai sun kai sha takwas tukuna to saboda haka ba za mu yarda da wannan ba mu musulmi muna da dokokinmu inda akwai freedom of religion to za a bar mu da shi sai dai an goge cikin constitution babu freedom of religion to wannan kuma wani abu ne daban sabo Ah, bismillah كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر kazzabat adun fa kaifa kana azabi wa nuzur saboda saukin qur'anin ne kake gani duk duniya ba littafin da ake yawan karanta shi sai shi qur'ani ba wanda ake yawan haddacewa sai shi qur'ani a, ba wanda ake yawan fassarawa sai shi qur'ani da wanda suka iya da wanda suke koyo irin mu duk alqur'ani da ake fassarawa Ah, kazzabat adun fa kaifa kana azabi wa nuzur ya rasulullah ka ga kafiranka yadda mutanen annabi nuhu suka karyata shi na halakar da kafiransu ga waɗansu kuma wanda suka biyo daga baya adun adawa adan al'ula kazzaba sun karyata annabinsu annabi hudu kazzabat adun fa kaifa kana azabi wa nuzur ya aka yi ne su ma da suka karyata ai ba su zauna lafiya ba an aiko musu da- da wata iska mai ƙarfi ليال وثمانية أيام هسوما فترى القوم فيها ترى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية إسكا تتككا دسو تتا تتشري su tana jifa da su ta wurgar da mutum sama ya tafi sama ya dawo ya faɗi ta kansa ya fashe haka aka yi a sab layalin darare guda bakwai wa samaniyata ayyamin wuni wuni takwas sai da aka halakar da garin duka ya zama babu kowa ba abun da ya saura a tuzammir kulle shay'in bi amri rabbiha fa azu la tara illa masakin sai dai kangayen gidaje ne kawai suka saura إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر inna arsalna alaihim rihan fi yawmin asin mustamir inna mu ne arsalna muka aika musu da rihan wata iska mai karfi fi yawmin asin a ran laraba mustamirrin ya zama na hisa gare su kafirai mustamirrin abun ya ci gaba tun daga kwana tun daga ran da abun ya faru har kwana bakwai wuni takwas تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر تنزئ الناس كأنهم آجاز نخل منقير tana cicciro mutane daga inda suke ɓoye tana cicciro su tana jifa da su ka annan ajazu nakhlin munqair kaman ka ce ah, itatuwan dabinai ne aka aka aka aka ciccibo su aka cicciro su wanda suke aka ɗauko su tun daga tushen su aka jefar aka aka jefar da su فكيف كان عذابي ونذر uzur ya rasulullah ya ya ka gani wayannan kafirai na sa an musu wa'azi suka ce sawa'un alaina aw azza aw azta am lam takumil wa'izin in hadha illa khulqul awwalin wa ma nahnu mu'azzabin fakazzabu fa ahlaknahum suka ce ko kai wa'azi ko kai kai wa'azi ba za mu canja matsayin mu ba ba za mu canja matsayin mu ba shikenan sai Allah ya aiko mu da wannan iska fi yawmin nasi mustawi tanzi'un nasi ka annam ajazu nakhlin munqair fa kayfa kana azabi wa nuzur yaya kaga azabata da ta zo ta sauka akan waɗannan kafirai bayan mai gargadi yayi gargadi azaba dai ta sauka wurin da ya kamata ta sauka domin suka nema suka ce a kawo ta a kawo ta fatina bi mata idan in kunta min sadiqin kawo mana azabar da kai alkawari in dai maganar ka gaskiya ne to ta zo ta sauka din kuma masu gargadi sun yi gargadi sun yi gaskiya sun isar da aika mai mai kawo azaba kuma ya kawo azaba ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر har yanzu da ana maimaita mana ana kwadaita mana karatun qur'ani din nan ga karatun qur'ani Allah ya kawo mana alqur'ani littafin Allah mai saukin karantawa mai saukin haddacewa mai saukin fahimta wanda ba da iyakan ilimi a cikinsa ba da iyakan ilimi a cikinsa ba littafi mai ilimi da yawa kaman alqur'ani ba littafi mai saukin karantawa mai saukin haddacewa kaman alqur'ani kullau kana al-bahru midadan li kalimati rabbi لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا wato da da kogin pacific za a dura shi gaba daya ta wada a samo su koguna guda bakwai a hada duk da shi a dura sannan duk abin da aka gani a duniya a mai da shi alkalami a yi ta rubutun fassara kalmomin Allah yana da cikin su alqur'ani sai tawada ta kare alkaluman su kare fassaran kalmomin bai kare ba har min muddakir ko akwai wanda zai wa'azantu ya zo ya karbi wa'azin qur'anin nan ya karanta qur'anin nan ya haddace qur'anin nan ya fahimci qur'anin nan ya wa'azantu da wannan alqur'ani ana kiran mu ne كذبت ثمود بالنذر kazzabar samud bin nuzur bayan zamanin annabi hudu da kafiransa mun halakar da kafiransa samudawa mutanen annabi salihu wani suka gaji kasa bayan adawa su ma sun karyata annabi salihu kazzabar samudu bin nuzur sun karyata masu gargadi sun karyata annabi salihu
فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر suka ce ya salihu kad kunta fina marjuwan qabla hadha atanhina an na'budu ma ya'budu abauna wa inna la fi shakkin mimma tad'una ilayhi murib qala ya qaumi ara'aytum in kuntu ala bayyinatin min rabbi wa atani minhu rahmatan wa in yusri min la in asaytu fama tazidunani ghayra taqsir wa ya qaumi hadhihi naqatullahi lakum aya fadharuha takul bi ardillah wa la tawassu bisu'in fa ya'khudhukum adhabun qarib to sai suka ce nu salihu lokacin da baka so waɗannan maganganu naka ba muna ganin duk garin nan babu kamar ka a kirki ba kamar ka a adalci babu kamar ka a gaskiya babu duk halin da za a ambata mutum mai kyau baka da abokinsa a nan garin har muna shirin mu nuna ka cewa ba kamar ka din gashi ka kulluma ta wani hanya wai ka ce a bar bautan abin da iyayenmu da kakanninmu suke bautawa sai da yayi tawazi yayi tawazi dai sai suka ce to yanzu in kana so mu gaskata ka ka nuna mana mu'jiza kai da kaifi taguwa so suka ce suna son wannan dutse ya aifi taguwa wato raƙumi ta mata taguwar kuma ta aifi ya yanzu shikenan sai na salihu sai ya yi sallah raka biyu roƙi Allah shikenan nan da nan sai dutse ya yi nishi ya aifi raƙumi wato taguwa ta mata ita taguwar nan da nan sai ta aifi ya ta mata sai aka ce to shi ga ga Allah ya karbi abin da kuke faɗa amma sai ku musulunta amma akwai sharaɗi wannan raƙumi na Allah zai sha ruwa ran da zai sha ruwa ku ba za ku sha ba rannan nono za ku sha washe gari ku za ku sha ruwa ita kuma ba za ta zo ta sha ruwa ba wala kum shirbu yawin ma'lum wato ranan shan ruwan ku daban ranan shan ruwanta daban amma in gobe za ta sha ruwa to daga yau sai ku tattari ruwan ku ku ajiye ita kuma gobe za ta bi ta ba ku nono duk garin amma shan ruwan ku sai jibi sai suke suka kosa da wannan kawai yadda muke karantawa dai ya wuce kaza wasu mudu bin nuzur faqalu sai suka ce abasharan minna wahidan nattabi yanzu kun yadda duk garin nan gabaki ɗaya mu sa mutum ɗaya a gaba mu ce za mu bi shi kun yadda inna idan lafi dalalin wasu kenan mun zama batattu ko ko mahaukata
أو ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب نشر a wurkiyar zikiru alaihi min bainina bal huwa kazzabu nashir yanzu duk garin nan ba wanda Allah zai aiko wurin sa ba wanda Allah zai bashi aika ya kawo mana sai shi shi kadai duk garin nan shi kadai za a turo a ce shine kare Allah aiko ƙarya yake yi ƙarya yake yi wato magana ta ƙarya yake yi kazzabu wai mai ƙarya ne in ji su kafiran ashirin mai mugun hali
سيعلمون غدا من الكذاب نشر sai ya ramuna gadan mai kazzabu da shir ubangiji ya gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallama wato su kafiran annabi salihu da suka ce mai ƙarya yake yi mai ashararanci ne Allah ce to bari ka gani gobe sa gani wane ne makaryaci wane ne turari yufsiduna fil wala sulihun sai aka tara mutum tara suka yi shawara yadda za su yi da raƙumin mutum tara nan sai suka yi shawara ya za mu yi قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وآله ثم لنقول لوليه ما شئنا مولك آله وإنا لصادقون kace mu shawara mu sa ɗayan mu je ya kashe masa raƙumin idan sun zo in ya zo ya tambaya mu ce mu ba ga kayan ka ba ko magana da muke gaya maka gaskiya ne ba mu ga kayan ka ba to sai aka shirya wannan kudarun ya ya fake ya kashe wannan raƙuma ta Allah ya harbe ta ya sare ta ya kashe ta to sai dan yayi kuka sau uku da ya kuka sau uku annabi sai ya ce na raƙumi suka ce ba mu san inda yake ba sai aka ce masa ai an sun halakar da raƙumi kan sun kashe sun kashe taguwa to wai ina dan aka ce dan ya ihu sau uku ya gudu ya shiga dutse ya bata shikenan sai annabi sai ya ce to tamatta ufi dirikum salasata ayyam zalika wadun ghayr makzubi to Allah ya ba ku notice kenan kwana uku za ku yi daga ba za ku halaka bayan kwana uku haka din ko fa damdama alayhi rabbu bi zammihim sai Allah ya harkar da su da zunubin nan nasu فكيف كان عذابي ونذر fa kai baka na azabi wa nuzur ya rasulullah ya ya ka gani ya ya saukar azaba ta akan samudawa kafirai ya ya ka ga gargadin da annabi salihu ya shayi musu ya shayi musu suka yi karba إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر inna arsalna alaihim sayhatan wahidatan fa kanu ka hashimil mutazir ihu ɗaya kawai aka yi musu ihu tsawa guda ɗaya kawai aka yi musu fa kanu sai suka zama kahash- ka hashimil mutazir suka zama kaman shingen kaman shingen shingen ciyawa wanda dabbobi suka tattake
ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر حقيقة من سوّك وانا القرآن دون أحد شيء دون أوازنتو دشي أي أيكي دشي كو أكوي وانا زي وازنتو يكربي وازن نان ya nemi haddace Qur'ani ya san abin da yake cikin Qur'ani ya imani da Al-Qur'ani ya imani da Al-Qur'ani ya aiki da Al-Qur'ani كذبت قوم لوط بالنذر kazzabat qaumu ludin bin nuzur bayan an halakar da kafirin annabi nuhu an halakar da kafirin annabi hudu an halakar da kafirin annabi salihu to ai mutanen annabi ludu su ma sun karyata annabawa tunda sun karyata annabi annabi annabi ludu kazzabat qaumu ludin bin nuzur cinna arsalna إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر إن أرسلنا عليهم حاسبا إلا على لوط نجيناهم بسحر muka muka halakar da su muka halakar da su da asuba muka tsayar da annabi lut da mutanen da suka yi imani da shi da asuba din domin ah, lokacin da abun zai zo walan majar rusulna ludan si abihim wa daqa bi zar'an wa qalu wa qalu la takwa la tazan walan majar rusulna ludan si abihim wa daqa bi zar'an wa qala hadha yawmun asib Ah, lokacin da su mala'iku suka taso da gidan annabi ibrahimu suka zo gidan annabi ludu annabi Lutu daga ya gansu ya gansu je wannan akwai ranar wuyaciya ga baki mutanen kirki masu kyau yanzu yan banzan nan in sun ji labari za su zo su dame ni shikenan ko sai kafurai suka zo matarsa sai ta bada labari an yi baki samari kyawawa wato za su zo su yi ludu da su a'udhu billahi sai ko suka zo a guje yura'una ilai Ah, suka suna gudu suka zo ga baki annabi annabi lutu ya rufe gida suka karya kofa yana ce alaysa minkum rajulun rashid shi ba mai hankali na cikin ku wanda za a yi magana da shi alaysa minkum rajulun rashid ba wani mai hankali ne wanda za a yi magana da shi shikenan sai sai jibril ya ce lutu kwantar da hankalinka sai ya dauki kaɗan daga cikin fuka-fukan sai ya shafa fuskokin waɗanda suka zo shikenan sai ido ya rufe sukan wanda suka zo din da su ne aka karya tumu idon su ya rufe ba su koma gidajen sai suna sai suna shafan garu ba gani ido ya liƙe duk gaba daya to shikenan kamun ayi babban Sun- نجيناهم بسحر mun tsayatar da annabi ludu da mutanensa amma kuma wajen nafiya ghaira bacci min muslimina ai ba wai mutane ne da yawa ba gida ɗaya ne kawai gidan annabi ludu Na'am.
ma banda matarsa نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر nimatan min indina kazalika najzi man shakar wato halakar da kafirai da tsirtar da annabi da muminansa man shakar kuma duk wanda min indina daga gare mu kazalika najzi man shakar kuma duk wanda ya gode mana yayi hakuri ya gode mana to haka za mu saka masa kai ma kai hakuri za mu saka maka mu halakar da kafiran nan naka mu gadar da mutanenka ƙasa ya rasulullahi ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر ولقد حقيقة النبي لور أنذرهم يا با كافرا نصورو tsoron barshe na cewa in kuna yin haka wa Allah zai kama ku in kuna yin haka wa Allah zai kama ku in kuna yin haka Allah zai kama ku ya ba tsoro ya ba tsoro fatamarau suka yi ta jayayya bin nuzuri da manzanni ولقد da manzanninmu ولقد ر- ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر sai suka yi ta neman za su yi lalata da da da waɗannan baƙi na sai taqullah wala tukhzuni fi dhayfi wa taqullah wala tukhzuni fi dhayfi alaysa minkum rajulun rashid alaysa minkum rajulun rashid qalu la lam tanta yaludu kaza kaza ka eh, haka dai faɗa masna idan sai muka shafe idon su tun daga wannan lokacin su su wanda suka fara zuwa kam kawo mu dauki garin gaba ɗaya mu kibar
ولقد صبحهم بكرة azabu muqaddas.
وذوقوا عذابي ونذر بكرة.
ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر ولقد سباهم بكرة عذاب مستقر da mala'iku suka isa suka ba da labari za su kifar da garin ne suka gaya wa annabi ludu sai ya ce inna maw- suka ce masa inna maw'ida musubh sai ya ce yaushe za ku halakar da garin fasai bi alika bi gidi min al-layl wa la yaltu minkum ahad illa imra'atak inna musiba ma asabahum inna maw'ida musubh alaysa suhu bi qarib ce to kaga mun makantar da waɗannan koye to ba su kaɗai ba duk garin za mu kifar da shi yau abinda za mu gaya maka da kai da iyalanka banda matarka duk ku fita ku bar garin nan kuma kar ku yi waiwaya in kun fita da as- yaushe ne ne sai aka ce da asuba ce har asuba sai malaiku suka ce ai, alaysa su bi qarib ai asuba ma ai kusa ne ai kusa ne to da lokacin yayi ya fita da iyalan nasa ah, sai matarsa sai ta dama sun gaya masa matarsa matarsa tana tada daga cikin wanda za ta halaka to sai ta koma ta shiga garin sannan aka ɗauki garin sama sama aka nuna shi sama sai aka zo aka kewar da shi a cikin wuta kuma aka ta jifan da duwatsu fajalna aliyaha safilaha wa amtarna alaiha hijaratan min sijil mandudin musawwatan inda rabbik wato aka ta dukan su da duwatsu azabar duniya ta haɗe da azabar lahira nan da nan fajalna aliyaha safilaha wa amtarna alaiha hijaratan min sijil فذوقوا عذابي ونذر Allah ce musu fazuku ku ɗanɗani azabi azaba ta wa nuzur da kuma gargaɗin da nasa aka yi muku ba su yi- bai yi amfani ba dama fa mata wurin nuzur ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر walakar yassarna alqur'ana lizikir fa hal min muddakir walakar hakika yassarna alqur'ana mun sauke alqur'ani lizikir don wa'azantuwa fa hal min muddakir ko akwai wanda zai wa'azantu kowa aka karanta masa qur'ani hakika ya wajaba ya wa'azantu ya ji labarin abin da ya faru ga mutan da shi kuma ya ga wani hali yake ciki dama tun daga farkon bakara an nuna mana ga, ga shedan ga mala'iku ga adam shedan dai an ce ya yi sujjada wa adam ya yi girman kai yaƙi allah yana magana shi ma yana magana ashe ni ne zan ce ka yi sujjada ka ki ya ce Allah da ka umurce ni maka sujjada kai ne ko akan kaya ko akan huta zan maka amma wannan ba zan masa sujjada ba sai ya daina ganin wanda yake ba da umurnin sai ya dubi shi wanda aka ce ai masa sujjada din sai sai aka samu layi ya tafi mala'iku ko aka ce usjudu li adam fasajadu mala'iku aka ce ku sujjada wa adam nan da nan sai suka yi sujjada kaga wannan layi ma ya tafi layin wanda a ce ku yi mun yi ya tafi ta hannun dama layin wanda aka ce kai ya ce ba zan yi ba ya tafi ta hannun hagu to kullum haka abin yake tawa in kana so ka bi layin wanda aka ce su yi layin mala'iku kenan ga inda zaka in ka in kana so ka bi layin wanda aka suka ce sun ki ga inda zaka saboda haka abin yake tafiya kullum mutanen al- Allah daban mutanen shedan daban mutanen Allah daban mutanen shedan daban Ah, kuma mutum zai iya ganewa ganewa da zaka yi za ka gane shin annabi kam sallallahu alaihi wa sallama ba Allah ya aiko shi rahmatan lil alamin ba ba dai zama rahama ga mutane ba to shikenan sai yace ah, sai aka nuna cewa abinda zaka fara yi in zaka zama mutumin annabi la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam to wannan shi zaka rika har abada har ka mutu abinda zaka rike kenan shine halinka la ilaha illallah din nan kai imani da Allah ka kadaita shi ka bi umurninsa inda ka kasa ka tuba ka dinga tafiya kenan nan kuma bangaren girman kai da naki ban yadda ba ba zan yi ba shi ko bangaren sheda to sai ka duba ga ina ne ake cewa naki ban yadda ba ina ake cewa na yadda zan yi to duk inda aka ce na yadda zan yi to bangaren inda inda umurni yake kenan naki ba zan yi ba to ban yadda ba to shine bangaren wa'ancan sai dole kuma ana tafiya za a gane annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah yana yin rahama ga wanda yake koyar da alheri mala'iku ma su ne masa addu'a kai har kibi a kogi yana yi masa addu'a har tururuwa cikin ramin tana wa wanda yake koyar da alheri addu'a shin malami ne wannan yana koyar da alkur'ani da istighfari da salatin annabi da la ilaha illallah da haɗa kai da dukkan musulmi da kyauta zato da dukkan musulmi da girmama kowane babba da tausausaya kowane ƙarami aikin wannan malamin kenan abin da yake karantarwa wannan malamin ko yana karantar da kowa kafiri ne sai wanda ya bi shi in an ambace wani wali ya ce dodo ne kar ku yarda da shi yana koyar da zagi yana koyar da kafirtar da musulmi yana koyar da zagin wa yana koyar da raina manya duk abin da ya lalata kasar mu kenan aka ce ba tarbiyya din ai wannan hanyar ce ta kawo wannan to an zagi Sidi Abdul Qadir an zagi Shehu Dan Godiyo an zagi Shehu Tijjani, ina sauran ladabi duk wanda kaji an ce babba ne to dole fa ya dangantu da wannan in kaji an ce za a kai wa sarki gaisuwan ban gir- ban girma za a kai masa gaisuwa na ban girma ko to za ka tarar girman nan ya samo ne daga gidan shehu dan hodiyo shehu dan hodiyo ya samo ne gidan sidi abdul qadir to su ma an ce kafurai ne kada yanzu da shi to ina sauran girma to saboda haka ake cewa wai tarbiya ta lalace tarbiya ta tabarbare ba girma manya to an zagi manyan ko uwansu ma an zaga balle fa su mabiya balle su mabiya ba wani babba to bangaren da ake koyar da ladabi da istighfari da salatin annabi da la ilaha illallah kai a ganinka da koyar da qur'ani da bangaren da ake koyar da zagin waliyai zagin manya rena manya tada hankali tada tawaye kwace masallatai mutane don Allah ina hai alheri yake ina sharri yake ka taba ji an yaki musulmi an kwace masallacinsa an taba yi a yaki musulmi a kwace masa masallaci to shi musulmin da me yake a wurin to kai ko in ka kwace me za ka yi to zagin mutane zagin waliya za ka yi kai in ka kwace masallaci saboda wato faman sha falyumin man sha falyakul kowa ya san inda inda alheri yake yanzu kam ya gane ina ne ake samun yara ƙanana sun haddace qur'ani bangaren waɗanda wanda suke zikiri fasalu ala zikri in kuntum la ta'lamuna to saboda haka ne don Allah don annabi mu haɗa kanmu mu samu zaman lafiya kar mu yi ganganci mu yi girman kai mu dage akan ƙarya mu ce ƙaryan nan ita muka gada ba za mu batta ba muna goyon bayan wani ko ya mutu muna goyon bayansa a ɗauko wani abu kaɗan a ɗora a cewa shi ma wani abu ne wannan duka abin nan ne
ولقد جاء آل فرعون النذر ولقد جاء فرعون النذر kamar yadda ka ji istar annabi Nuhu da kafiransa annabi Hud da kafiransa annabi Salihu da kafiransa annabi Lutu da kafiransa wato annuzuru masu gargadi mun aike su wajen fir'auna shi ma mun aiki annabi annabi Musa da annabi Haruna sun je sun masa gargadi zaka ji yadda ta kwashe su din ma كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر argajiya rabi da wannan nuzur kazzabu bi ayatina kulliha fa akhadnahum akhdha azizin muqtadir da muka aiki annabi annabi Musa da annabi Haruna wajen Fir'auna aka yi ta bugawa aka yi ta buga inni rasulu inni rasulu rabbil alamin ni Allah ubangiji ne ya aike ni zuwa gare ka ya Fir'aun yace ma rabbul alamin ya rabbul alamin wai me wai me Allah wai shine wai shine Allah ko wane ne rabbul alamin kuma Musa ce rabb rabb rabb rabbus samawati wal ardi ma bainahuma ubangiji sama da ƙasa da abin da yake tsakani yace me haka yace rabbul mashriqi wal maghribi ma bainahuma ce me haka ce rabbukum wa abaikum wal wal ubangijinku da ku da iyayenku na farja kaji kuma zagi aka koma wai za a zagi iyayenmu to haka dai aka kwashe aka ya nuna masa ce fatim ya walau ji tuka bishe mubin zan sa ka a kurkuku yace ko gana kawo maka hujja daga Allah ce kawo shi in gani shikenan sai annabi Musa ya nuna hannu ya nuna sanda ya nuna hannu ce a a a ashe sihiri ka ko cikin shekara goma ba ma ganin ka dinna ce sihiri ka koyo to wal nadiyar na gaba sihirin misli za mu kawo maka masu sihiri ɗan uwanka su yi mana maganin ka to shikenan aka zo aka buga din annabi Musa ya ce nasu duk da haka wasu musulunta ba aka yi ta aika musu da abubuwa fa arsana lim tufana wal jarada wal qummara wad dafadi wad dam ayati mufassarat aka nuna musu abubuwa wajen tara na ban mamaki amma duk da haka ba su yadda ba shi yasa Allah ke ce kazzabu bi ayatina kulliha sun karyata ayoyin mu tara dukan su kulliha din nan ba wai dukan ayoyin Allah ne fir'auna da mutane su karyata ba ai tun tun tun uwar fir'auna bata haife shi ba akwai ayoyin Allah da yawa ina ya gansu balle kare ta su a'a ayoyin Allah guda tara din nan wala gadatina musa tis'a ayatin bayyinatin su ne Allah yake cewa ayatina kulliha sun kare ta ayoyin mu dukan su kazuyatan kulliha fa akhadnahum akhdha azizin muqtadir sai muka yi musu kamu irin kamu na mai iko mai karfi a wajen Allah ayyumatu tuna ilan ne sai sai muka jefa su a cikin ruwa muka harakar da su cikin ruwa
akuffarukum khairun min ulaikum am lakum bara'atun fi zubur akuffarukum khairun min ulaikum am lakum bara'atun fi zubur ya ku kafiran makka da sauran kafiran duniya shin kafiran ku da kuke da su sun fi waɗannan girma sun fi waɗannan kafirci ba su kai ba am lakum bara'atun fi zubur ko kuma su waɗancan sun yi kafirci an halakar da su an halakar da su ku sai ku yi kafirci ba za a halakar da ku ba wato kuna da wata takarda ne ta kubuta wadda ke rubutacciya ko ka za ku yi kafirci amma ba za a halakar da ku ba kuna da shi babu أم يقولون نحن جميع مستمر muntasir ne منتصر سيهزم الجمع ويولون الدبر am yaquluna nahnu jami'un muntasir sayuzamu al-jam'u wa yawalluna ad-dubur am yaquluna ko suna cewa su kafiran maka nahnu jami'un muntasir mu jama'a ce wanda take hada kai dan taimako mu taimaka mu kauda abin Muhammadu haka suke cewa Allah ce to sayuzamu al-jam'u wa yawalluna ad-dubur da sannu za a karya wannan jama'a sai sun ruga a guje sun bada baya kuma haka din sahabbai suka ce muna karanta wannan aya ba mu san fassararta ta ba sai ranar da badar muka ji annabi na ce sa yuzamu jam'u wa yawalluna dubu za a karya wannan jama'a ta kafurai sai sun juya sun bada baya aka karya kafuran ko aka karya aka kashe mutum 70 daga cikin manyan su aka kawo mutum 70 daga cikin manyan su aka daure suka bada baya sai yuzamu jam'u wa yawalluna dubur Aisha tana ce ina kankanuwa nake ji annabi na karanta irin wannan karatu bari sa'atu mau'idu wa sa'atu alhiyu amar ina yarinya nake ji annabi na karanta irin wannan karatu bari sa'atu wa idun wa sa'atu hewa amar بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر bal sa'atu wa idum wa sa'atu wa hewa amar kaji yadda nayi da wa'ancan kafirai da suka wuce na halakar da su kafiran kama zan halakar da su za ka ga sun ruga a guje jama'a su sun ruga a guje sun ba da baya mun karya su kuma duk abin da muka yi musu na kashe mutum saba'in da ɗaure mutum saba'in ɗin nan ƙarfin su ya karye wannan kaɗan kenan ولنذيقنهم من العذاب الذي دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون akwai sauran azaba babba bal ba haka bane dan wannan azaban da aka musu kaɗan ne bal sa'at mau'iduhum mun yi alkawari da su akwai azaba tana jiran su ranar tashin kiyama wasa'atu tashin kiyama al'amarinsa adha wa yafi bala'i wa amar yafi daci akan abin da ya same su a badar إن المجرمين في ضلال وسعر innal mujrimina fi dalalin wa su'ur a lahira su kafiran nan yadda suka bata a duniya faman kana bi yazi amahu bil akhirati amin wa dallu sabila yadda suka bata a duniya haka za su bace a lahira ba za su samu wanda zai cece su ba fi dalalin suna cikin bata wa su'urin da kunan wuta dalalin wa su'urin da kunan wuta za su gamu da shi a lahira يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر yusabuna ala wuj- fi nari ala wujihim zuqu masa saqar yaushe ne za su gamu da wannan babban bala'i fiye da wannan wanda suke cikin bata cikin azaban wuta yawma yushabuna fi nari ala wujuhim zuqu masa saqar yawma ranan da yushabuna za a yi ta jansu a cikin wuta da fiskokinsu ake jansu da fiskokinsu a cikin wuta ana ce musu zuqu masa saqar kudan dari azaban wuta dai kudan dari shafar wuta kudan dari azabar wuta ana gaya musu hakan nan إنا كل شيء قدرنا إنا كل شيء خلقناه بقدر sai na mai shiga ɗaya ga yanzu za ka ji ka tijaniya tijaniya Allah ya ce yana son mai yi yana son a yi amma ba ce dole ba inna la hibbu tawabina wazkur ma rabbika bukratan wa asilan wazkur wazkur la kaseeran la'allakum tuflihun amma yace faman sha'a wanda ya ga dama faman sha'a attakhadha ila rabbi sabila in mutum ya ga dama ya shiga to ta zama dole a kansa in an shiga ba a fita saboda wahu bil adna al ahda kana mas'ulan ba hada da wata dariƙa ba ziyarar wasu wali sai wanda suke cikin dariƙa ziyara bara ce sai wanda bai da gata yake bara kulawa da sallah da yin ta cikin jama'a da girma iyaye da jam'in wazifa da jam'in zikirin juma'a ba a shan taba a ƙara tsoron Allah don a samu bin umarnin Allah da nisan abin da ya hana zaka iya na baka dai ga shi tijani ka ce ka karba ka ce alhamdulillah ka je a koya maka
zuwa ga shugaban mu jagoran mu shirya ya kuma sauki bayan gaisuwa tare da fata alhaji Allahu jiya na ji an karanta wata wasiƙa wacce take nuna cewa sai katin jama'iyya wanda ta ta musulmai ya yi mu amshi wannan kati mai amfani da shi ko kuwa lamarin yake wato jam'iyya a Najeriya ba a ba a ba a kirkiro jam'iyya a Najeriya don musulmi ko don waɗanda ba musulmi ba in an kirkiro jam'iyya a Najeriya ta ƴan Najeriya ce ta amma ka'idar wannan gwamnati yadda muka gano ita tana so ta mai da komi na bangare ɗaya na Kirista saboda haka waɗansu ma suna yawo a cikin suna cewa Yesu ya ba su Najeriya ko musulmi sun yadda ko su yadda ba Yesu ya ba su Najeriya saboda haka sa kuros ɗin nan akan wannan kati sun ci mutuncin musulmin da yake cikin jam'iyyar ko ba zai cutu don ya rike katin don innamal amalu bin niyyati kowane mutum duniyar sa ake duba bai karbi katin don shi ya zama kan ba ya karbi katin da ya zama wata iya ya zama jam'iyya ta siyasa Allah ya kiyaye mu da saurani ni ne ɗan kasuwa ne sai je na kama shago sai mutane na kamun kaya ina sayarwa amma kowanne na sayar masa nakan karɓi naira goma goma a wajen wanda na sayar ma da kaya to ina cikin wannan hali sai kuma na soma karɓar naira goma goma a wajen masu sayan to suna bani masu sayan suna bani naira goma goma amma suna ma Allah ya isa yaya hukuncin wannan a wato ya kamata mutum zai karɓi kuɗi ya karbi kudi an ɗibi nafsin ya karbi kudi akan mutanen da zai karbi kudin nasu suna cikin so ya karbi kudin ko ko akwai muqabil akwai abin da yayi musu don wannan kudin ya don wannan abin da yayi musu ne suka ba da kudin to wannan ko da sun yi Allah ya isa tunda akwai abin da kai musu ba zai kama ka ba amma abin da kai musu ka danne suka karbi kudin su in sun ci Allah ya isa zai kama ka alhamdulillah
Allah ya kiyaye mu Allah ya kewana addinin mu da imanin mu Allah ya kewana kasar mu Allah ya karɓi masu yawa sunna in za ka karɓi tijjani an shiga ba a fita ba hara da wata ɗariƙa ba a ziyarar sole sai wanda suke cikin dare za ka kula da sallah za ka biyayya wa iyayenka za ka jam'in wazifa da jam'in zikirin jima'in ka samu jan uwa ko ba ka shanta ba za ka ji tsoron Allah ka aikata abin da Allah ya ce ka nisan abin da Allah ya hana za ka iya na ba ka zai ga ce tijjani ka ji a koya maka yadda ake yi Allah ji ga iyayenmu Allah ji ga mu Allah ji ga iyayenmu Allah ji kan malamanmu da malamin malaman Allah saka shi wani mu da alheri Allah ke mana addini mu da mutunci mu da kasar mu Allah sa mu zauna lafiya Allah karya kafirci Allah dauka musulunci Allah karya kafirci Allah dauka musulunci Allah ba mu lafiya da zaman lafiya da kwanciyar hankali Allah biya bukatun mu da bukatun wanda muke muke musu addu'a Allah taimaki musulunci Allah jiga musulmi maza da mata rayu da matattu albarka annabi sallallahu alaihi wasallam bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah rabbil alamin صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين